الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na goma wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi na ahalari a kuma babi na sahau babi na rafkanuwa a sallah na gyaran sallah wannan shine darasi na goma in ba a manta ba mun fara mas'alan wa in tazakkara sujuda ba'da raf'i ra'si min ar-raka'a idan mutum ya tuna sujjada bai yi ba bayan ya dago kansa daga ruku'i kaga har ya kulla wata raka'a kenan sai na ce sai Allah ya kai mu wani tattaunawa za mu tattauna akai insha Allah na a karanta gurin bismillahir rahmanir rahim malam Allah ya masa rahama ya ji kansa ya amsa masa ayyukansa ya yafe masa kurakuransa ya ji kan mahaifansa ya yi ji kan zuriyarsa ma gaba daya yake cewa in tadhakkara sujuda idan mutum ya tuna sujjada bai yi ba a cikin sujjeri da ake sai ka tuna guda ɗaya baka yi ba a wata raka'a ba a da raf'i ra'sihi min ar-raka'ati allati taliha bayan ka dago kanka daga ruku'i na raka'an da take bin raka'ar da ka bar sujjada din misali misali mutum ne yazo zai yi sallan isha ko sallan la'asar duka hukuncin su akwai bambanci a raka'ar farko na sallan isha'inka sai ya zama na sujjada guda ɗaya kai maimakon sujjadoji guda nawa guda biyu sai kai sujjada ɗaya yake nan ka gama wannan raka'a baka tuna ba har kai raka'a ta biyu ka gama ta baka tuna ba kai zaman ta yanka kenan ko sai ka tashi zaka kawo raka'a ta uku ka tashi zaka kawo raka ta uku sai ka tuna ai a cikin rakawoyi guda biyu din nan da suka wuce guda daya baka mata sujjada ba ana binka sujjada to kuma wannan tunawan ka tuna ne har bayan ka ce Allahu akbar ka yi ruku'i na raka'a na uku tamada to ka ci gaba da sallanka ba za ka ce yanzu bari ka sunkuya ka biya wancan sujjadan wancan wancan raka'an ba gane ko tamada ala salatihi ka ci gaba da sallarka ko kuma misali raka'an farko da ɗaya ne ɗaya kayi lafiya kalau ka zo ta biyu ka samu matsala sai da ka zo ta uku har ka kulla raka'a ta uku sannan ka tina to tamada ala salatihi ka ci gaba da sallarka eh walam yarji walam yarji afwan ba zai dawo ba ba zai dawo ba wa alga raka'atas sahwi wannan raka'an da kai rafkano akan ta sai ka wurgar da ita yanzu ba ta cikin lissafi yanzu wannan ta ukun naka ta koma ta nawa ta koma ta biyu ko to sai aka ce me amma ana bin ka ƙarin wata raka'a a matsayin wannan a gaba ya za ka yi baniyan za ka yi bina'i sallar ka za ta yi tafiya a yadda kake lissafin ka haka za ka ci gaba ba za ka ci a yanzu bari in bayyana karatu bari in ɗora a'a yadda ka ci gaba da lissafin ka haka za ka ƙarasa su wasu da kabla sallan zaka sujada bayan sallama an gane yanzu wanda ya jefar da raka'a yana raka'a ta uku sai ya jefar da raka'a daya raka'a ta uku nan ya maida ita ta biyu kuma ya ci gaba a yadda take me ya bari in raka'a ta ukun ka ta zama ta biyu yanzu me ka bari me raka'a ta biyun ka ta rasa ina so in muku tambaya da kanku ku amsa da kanku dan karatun ya fito a sujjada ka ai malam ya gaya mana me za a za a sujjada qabla sala raka'a ta biyun ka ne ka wurgar da ita bayan kayi ta uku kace yanzu ta ukun nan har ka gama ruku'in ta uku ai sai kace ta ukun nan yanzu ita ce ta biyu me ka rasa ka manta ka bar karatun sura tunda duk raka'o'i na uku ba a musu karatun sura wannan ta ukun kuma da ba a mata karatun sura ka ba ta hukuncin raka'a ta nawa ta biyu ko kaga yanzu ka bar karatun sura ko to da muka ce baniyan zaka ci gaba da sallarka in kai wannan zaka tsaya kai tahiyya ba tahiyya zaka tashi ne kawai ka kawo sauran raka'o'i guda biyu sannan ka bar me ka bar zaman tahiyya inda bina'i zaka yi ka bar zaman tahiyya wannan raka'an ka dauke ta kasa a can nan kuma ka cika ta sauran guda biyu dinka ko babu karatun sura babu yawa in kamar isha ne shi yasa da azuna ce ko isha ko la'asar in isha ne kaga bayyanawa ma yanzu ka rasa ta duka me kai rage rage rage to me yasa yace zaka yi sujada qabla salam bayan kuma a sallan akwai ƙari ai sallan tana da ƙari shine ɗaya raka'ar da ka jefar ai an samu ƙari a sallan an samu ƙarin tsayuwa da karatun Fatiha da karatun sura har da ruku'inta har da sujada guda ɗaya ma kage kenan anan an samu ragi an samu me an samu ƙari a lokaci guda kuma dama ana ɗaukan ɓangaren ragi ne bangaren ragi ne ana gabatar da shi akan bangaren ƙari da haka sai ayi sujada qabla sala wannan hukuncin yayi daidai ko kuma yayi kama da irin abin da yazo a hadisin Abdullah ibn Buhaina hadisin ibn Buhaina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da abin nan yayi sallah da sahabbai raka'a biyu da yayi sallah raka'a biyu a sallan azhar maimakon ya zauna sai annabi ya manta sai ya miƙe sallallahu alaihi wasallam da annabi ya miƙe sai tun da ya riga ya miƙe gurin mahallin zaman an riga an wuce shi har an fara wani rukunin har an fara karatun sura to annabi sai bai dawo ba shi ke na ya ƙarasa sallarsa sauran sallah raka a biyun bai yi musu zaman tahiya ba amma ya yi ya yi rako'insa guda biyu abin nan a sirrance sannan fatiha kaɗai tun da rakawai biyun ƙarshe ne ko da annabi ya gama karatun tahiya sahabbai suna jiran zai yi sallama sai bai yi sallama ba sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi me kenan yayi qabli sai yayi sallama kun ga kama yayi kama da wannan hukunci din to mu je matsala ta gaba a'a in kanat min al-ulayayn ne kenan wannan duk abin da muka faɗa din za ka yi sujjada ƙabla salami in kanat minal ulaye in wannan sujjada ɗayan da ka manta a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu ne na farko amma in a raka'a ta uku ne ko a ta hudu to wannan hukuncin zai canja in kanat minal ulaye in a raka'a biyun farko ne za ka yi ƙabli shi ma kuma in a na biyun ne akwai sharaɗi wata zakara ba da agdis taliha shi ma ya zama katina bayan ka ƙulla raka'a ta uku ne har ka kama gwiwarka ka ɗaga sannan ka tina amma in kafin ka kama gwiwarka ne shi ma baka ƙulla raka'a ta uku ba to shi ma ba ƙabli za ka yi ba ba'adi za ka yi shi ma a lokacin sai ka sunkuya sai ka biya wannan sujada guda ɗaya ɗin ka zauna ka bai da muka faɗa matsala ta farko ka zauna ka biya sujada guda ɗaya ɗin sai ka miƙe in ka miƙe yanzu waccar ka gyara ta nan kuma kana ƙulla raka'a ta uku za ka ƙarasa ta ukun ka lafiya ƙalau amma sujada zai zama ba adi ba ƙabli ba domin nan gurin ƙari aka samu gaba ɗaya ba samu rage ba mu je za ka yi ba'adar salam kun gane a nan gidan za ka yi ba'adar salam shi ne cewa ba'adar salam wannan karatu ne da suke wahalar da sabbin ɗalibai kamar yaya wa ba'adar salam to kai sabon ɗalibi dama ka ɗan shawu ya ka gane wahalan karatu don ka san muhimmancinsa ba irin karatukan yanzu a cewa za a tara mutane za a musu bulugul marami a cikin sati biyu a wannan ba karatu ake ba wannan ana karkada littafi ne ana karanta jarida bulugul marami sun samu ɗalibi ya shekara goma yana gaban malami yana ɗauka ya koyi ladabin malamin ya koyi tarbiyyar malamin a tara mutane a ce wai wuni ɗaya za a musu usulun talata wai wuni ɗaya za a musu ajurumiyya har na hau ana mata wannan hawan kawarin shi yasa karatun ya zama bashi da kan gado yanzu kurakure da yawa kowa ya zama malami na ƙarya to mu je idan ba a raka biyun farko bane kuma aukanin minhuma ko kuma ya zama daga cikinsu sai kuma ka tuna kafin ka kulla raka'a ta uku mun faɗi hukunci nan za ka yi ba'adar salam ne li'anna surata domin anan ai ita karatun sura wal julus da zama lam ya futa ai lokacin su bai wuce ba ba su kubuce maka ba amma a raka'an farko da ta biyu karatun fati karatun sura ya kubuce a raka'a guda ɗaya da ka jefar a ta wacce ka ɗauko ta ukun ba babu karatun sura a ciki saboda haka wacce ka mai da ita replacement ɗin babu karatun sura da ya mai wancan to kayi rage amma in ba su ba ne shi karatun sura bai kubuce ba dama ba a karanta sura a raka ta uku da ta hudu ai to in anan ne aka samu wannan matsala din shi ba da salam za ka yi domin ragi ne gaba ɗaya haka julus shi ma bai kubuce ba na'am mu je matsala ta gaba to mun shigo wata matsala wa man sallama wanda yayi sallama shakkan fi kamali salatihi kana shakkan sallan nan ta cika ko ba ta cika ba batalat salatuhu sallan ka ta baci barista barista ko ka dan yi nisa ne yawwa ba musu wanda yayi sallama yana shakkan sallansa ta cika ko ba cika sallan ta baci me yasa muka ce sallan ta baci sannan me ya cancanta da shi malam sunusi yana zo ne na tahiya sai yana ta tunani shi anya raka'a uku yayi ko hudu uku yayi ko hudu sai ce kai hudu ne kawai sai yayi sallama muka ce sallan ta baci me yasa malam sunusi kuma me ya zai yi yawwa yawwa to kana zaune mun yi karatun nan a baya Allah ya ma albarka mun yi karatun nan a har ka zauna kana ta tayyiya sai kana ta kai an yi ba ta uku ma ne ma kai kai wannan zaman ba ko dai ta hudun ne ba ta uku ba to tashi karka yadda kai sallama tashi karo raka'a guda daya sai ka sake tahiya sai ka yi sallama sai ka yi sujjada ba'da salam amma in ka kuskura ka sallame sallah kana da kokonton ta cika ko bata cika ba sallan ta baci mu je masalla ta gaba wasahu fi salati alqada'i rafkanuwa a sallan da ake biyan bashi kasahu fi salati alada'i kamar sahawi ne a sallah wacce ba biyan bashi ake ba sallar zaman gida sallah ta lokacinta duk ɗaya ne hukunce hukuncen iri ɗaya ne in yanzu nan ka tuna baka yi azhar din shekaran jiya ba ka tashi kana biyanta duk abin da ya same ka na rafkanuwa a sauran salloli haka ita ma zaka yi mata babu bambanci na'am shi ma wasahu fil nafilati shi ma rafkanuwa a nafila kamar yadda ake sahau ne a farilla yadda yadda a nafila yadda a farilla zaka yi sahau to haka in ka yi sujjada haka in nafila ne ita ma za ka yi mata yanzu nan ina ina nafila a nan guri yanzu nan kafin sallan asuba ɗin na shigo a raka ta ta farko na ɗaga har na miƙe sai na ji wani shi kam sujjada ɗaya kuna yi ko biyu karatun practical kuma wallahi kaga karatun za mu yi shi shikenan sai na dawo na sake sujjada ɗin sannan na miƙe na kawo raka ɗaya na mata sujjada ba a da salam na yi ba'ad da salam to har nafila in rafkanuwa ta kama ka za ka mata sujada kuma Allah zai kara maka lada a kai saboda shedan ne zo yana yakar ka ubangiji ya baka dama ka kashe shedan a wannan wajen abin da zai batan ka gyara a ubangiji zai baka lada na'am to wasahu shi rafkanuwa fi nafilati a nafila ka sahu fil farida kamar na farilla ne illa fi sittati masail sai dai a guri guda shida nafilan tana da bambanci da farilla a gurare guda shida waje na ɗaya karatun fatiha da karatun sura da ɓoyewa da bayyanawa da ƙarin raka'a in an samu ƙarin raka'a a farilla akwai bambanci da ƙarin raka'a a nafila na da kuma barin wasu rukunai idan lokaci ya yi tsawo a farilla daban a nafila daban hukunce-hukuncen to lokacin zai iya bari muje mu taba su yanzu za a maka za a maka bambancin su bambancin waɗannan abu shida din da na farilla da nafila na'am wanda ya manta man nasiyal fatihata wanda ya manta fatiha a fi nafilati a nafila wa tadhakkaraha ba'da salam a wajena ba'da ruku'u a wani guri a wajen ku ba'da ruku'i to shi kenan to bari mu ɗauki wanda ya ce ba'adar ruku'i wata zakar ha ba'adar ruku'i sai ka tuna bayan kayi ruku'i to za ka ci gaba za ka yi sujada qabla salam to na kunne zai fi ba'adar ruku'i ne to ita kawai sai ka ci gaba sai ka yi sujada qabla salam bi khilafil farida sabanin farilla sabanin farilla na a farilla za ka jefar da wannan raka'a din da baka yi mata fatiha ba in a farilla ne ka ƙara wata sannan sai ka ci gaba wa ya tamada sai mutum ya ci gaba wa yakunu sujuduhu kama da kanna fi tariki sujud sai kuma ya zamana sujjadan da zaka yi kamar yadda muka ambata ne kun ga bambancin farilla da nafila ita farilla zaka yi zaka jefar da raka'a din sai ka kawo wata sabuwar raka'a madadinta kun gane ko sannan sai kai sujjada ba'da salam to gobe in Allah ya yarda karatu na gaba zamu tashi wa man nasiya sura wanda ya manta sura zamu ga bambancin wanda ya manta sura a nafila da farilla da wanda ya manta bayyanawa da boyewa da wanda ya manta wani rukuni duka zamu ga bambancin su a karatun gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh